أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدا قوة بير hijira 1447 daidai da ranar bakwai ga watan 11 miladiya 2025 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi matanin al'aqidatul wasatiyya na Sheikhul Islam bin Taymiyyah a wannan markazi mai albarka markazin Ihya Ulumuddin Islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar yau wannan shine darasi na shida daga cikin jerin giyar darasin da muke gabatarwa a cikin wannan littafi da ajiya mun yi karatu a cikin fasali na uku lokaci yayi muka takaita a nan yau insha Allah za mu tashi shafi na 22 zuwa abinda Allah ya so Allah ya muna jagora ka aman manta dai muna bayani ne akan yin imani da abinda manzon Allah ya sifanta Allah da shi na sifofi ko na sunaye duk sunan da manzon Allah ya ambaci ubangiji da shi ko wata sifa da manzon Allah ya sifanta ubangiji da ita to yin haka imani da hakan wajibi ne wannan shine aqida na ahlus sunna wal jamaa daga cikin hadisai da suke tabbatarwa ubangiji da wasu sifofi ga wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ajiba rabbuna min qunudi ibadihi ubangijinmu yayi jimamaki game da yankewar tsammani da bayansa suke yi wa ƙurbi giyarihi da kusantar canjin da zai yi musu mana Allah yana kusa da ya canza musu daga kunci zuwa sauƙi amma saboda sun ga sun shiga kunci suna ɗebe tsammanin ba za su hita daga cikin kunci ba mutumin da ya shekara hamsin bai samu jari na jika ashirin ba mai kyau in ba rabo ba sai ka ji yana ganin an yawa zan samu wani abu kaga kamar ɗaya bai tsammani ke mutum ne bai da lahiya ya yi ta neman magani tsawon lokaci duk inda za a ce ya je ya je har ya ji an yama zan warke to ba a yi ma'alla haka duk yanayin da ka samu kanka kada ka ɗebe tsammani da sauƙi na Ubangiji, in ba ka da shi kada ka ɗebe tsammanin Allah zai ba ka. Ya samu zala ya ce, Aji ba rabbuna min ƙulu ibadihi, Ubangijinmu ya yi mamaki game da yankewar tsammanin da bayansa suke masa, wa ƙurbi riyarihi da kuma kusantowar canji da zai musu. قرب غيره يعني أن الله قريب من تغيير الحال Allah yana kusa da ya canza wa mutane halin da suke ciki yanzuru ilaihim azillina Allah yana kallon su a cikin kunci anidina suna masu yanki tsammani Allah subhanahu wataala fa yazallu yadhaku Allah ya tsayu ya kasance yana dariya ya alamu anna farjakum qarib Allah ya san cewa sararin da za ku samu yana kusa da zuwa amma ku kuma kuna ganin kamar abin ba zai kasance ba ana tare da mu ko wanda ce yanzuru ilaikum azilin ai yanzuru ilaikum waqi'ina fi shidda Allah yana kallon ku a cikin kunci azilin yana bada ma'anar askanci yana bada ma'anar kunci to bangiji yana kallon ku cikin kunci kuna ta addu'a kuna ganin kamar ba a ji ana ji kuna ganin kawai ba za ku hita wannan yanayi ba kuma za ku hita kai alhali ma kuna kusa da fita daga wannan guncin ma kuma kuna yanke kauna Allah yana mamaki game da irin wannan mutane Allah ya mu jagora abinda za mu fahimta cikin wannan hadisi da Allah ya ce ajiba rabbuna ubangiji mu yana mamaki kaga mamaki mutum ma yana yin mamaki Allah yana mamaki wanda ya dace da shi ya aka muka fahimci haka haka manzo Allah ya faɗa sannan an sifanta Allah da sifa na dariya yadhaku yana dariya dariya shi ma sifa ne na Allah kuma kaga mutum na adam ma yana dariya kenan Allah yana dariya wanda ya dace da shi mutum yana dariya wanda ya dace da shi wa qawluhu da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yake cewa لا تزال جهنم يلقى فيها وتن جهنم أرانا القيامة وذات غشي أنا جيفا متى أموتا أتشكين تبا وتقول سنة تشيوى هل من مزيد شنكو أكوي كاري أسا تشي أكوي كاري أكارا متى تنشي أكوي كاري حتى يضع رب العزة فيها رجله har sai Ubangijin buwaya ya ɗora ƙafansa a cikinta, to, a nan sai ta cika ta batse babu sauran bukata da take da shi. Hatta yadda fiha rabbul izzati, hatta yadda rabbul izzati fiha rijilahu, har Ubangijin buwaya ya saka ko ya ɗora ƙafansa a cikin wutan jahannama. nan kaga hadithin yana sifanta cewa Allah yana da kafa mutum ma yana da kafa amma kafan Allah wanda ya dace da shi ne nan mutum ma wanda ya dace da shi ne ba a kamantawa wa fi riwayatin a wani riwaya alaiha qadamahu sai ya saka diddigensa akan menene akan wuta fayanzawi ba'daha ila ba'd sai sashen wutar ya game da sashi ya makale da sashi wata qulu qat qat sai ta ce qat qat mala ta cika kenan babu sauran wurin da za a kara mata wannan kaga wannan riwaya ta biyun tana sifinta Allah yana da dindiniya kamar yadda mutum yake da dindiniya na Allah yanda ya dace da shi na mutum ma da ya dace da shi ba a kamanta shi da wani halitta Allah subhanahu wataala amma kuma imani da haka wajibi ne me yasa haka manzon Allah ya faɗa a gurin ahlus sunna sun yadda babu ta'awi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma faɗin manzon Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi yake cewa yaqulu Allah ta'ala Allah Ubangiji zai ce ranar alkiyama, Ya Adam, ya kai Adam, fa ya kulu labbai ka wasu adaika, sai ya ce, Karɓawanka ya Allah da neman dacewanka, mana sai annabi Adam ya karɓa wa Allah kiran da ya masa. Fa yunadi bi sautin, sai a kiraye shi da wani sauti na musamman. a ce da shi inna Allah ya amurka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ila an-nar inna Allah lalle ubangiji ya amurka yana umarninka ya kai Adam an tukhrija min dhurriyyatika ka fitar daga cikin zurriyarka ba'than ila an-nar wasu jama'a zuwa ga wuta ba'atan ay almujmu'atun minan nas wasu jama'a na mutane majmu'atun minan nas ka ɗibi wasu jama'a daga cikin mutanenka wanda za a shigar da su cikin wuta Allah ya wani jagora dogon hadithi ne a cikin hadithin annabi Adam ya ce to kamar kaka zan yi cikin mutane in ɗibi wanda za a yi wuta da su sai Allah ya ce da shi duk mutum dubu ɗaya mutum tara ai wuta da su mutum ɗai ne zai tsira daga cikin mutum dubu cikin ‘ya'yan adam a duk mutum dubu ɗaya mutum tara za a yi wuta da su mutum guda ne zai tsira shiga aljanna sabai hankalinsu ya tashi ce to kowa zai tsira manzo Allah hankalinsu ya ga ya tashi sai ya ce da su kwantar da hankalinku ai ku kuna da zuriya a cikinku wa'inda babu inda za a sa su face sun yawaita wannan abin su ne ya ajuju da ma'ajuju da su ya ajuju da ma'ajuju sun linka mutane adadi da yawa su ma ‘ya'yan annabi adamu ne dogon bayani ne Allah ya wani jagoran menene mahallin shari'a cikin wannan hadisi ya qulu Allah ta'ala ya adam Allah zai ce ya kai adam kaga Allah zai magana hadisin kamar yana sifanta Allah da yin magana wanda ta dace da shi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da fadin manzo tsiya da mai tsala sun tabbata gare shi yana cewa ma minkum min ahadin ba wani ɗaya daga cikinku ko ‘ya'yan annabi Adam, illa sai yi kallimuhu rabbuhu face sai Ubangijinsu ya yi magana da shi, laisa bainahu wa bainahu hajibun, tsakanin shi mutum da Ubangiji ba wani shamaki, wala turjaman kuma babu wanda zai fassara ma mutum abinda Allah yake cewa. Kowane ɗan Adam. ranar lahira Allah zai yi magana da shi tsakaninka da Ubangiji ba wanda zai fassara wannan magana babu hijabi Allah ka kare mu nan abinda hadithi yake so ya tabbatar mana da shi shine Allah subhanahu wataala yana yin magana kamar yadda ayoyi na Qur'ani suka tabbatar da wannan magana wanda ya dace da shi yin imani da wannan wajibi ne fa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama fi ruqyatil marid da fadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wajen yin addu'a ga marashi lafiya mutum bai da lafiya ko yana da wani cuta za a yi masa addu'a to a cikin wannan addu'a ga abin da yake cewa rabbuna Allah ubangijinmu shine Allah allazi fis sama'i wanda yake cikin sama mazala anan yana tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wataala yana sama wanda ita ce aqida ta ahlus sunna kuma shine bayanin da manzo Allah yayi rabbuna Allahu allazi fis sama' Ubangijinmu shi ne Allah wanda yake cikin sama, Amurka fi sama'i wal'ar, al'amarinka ne a cikin sammai da ƙasai, mana Allah yake zartar da al'amurra a cikin sammai da ƙasai su kasance yadda yake so da yadda ya tsara. Gama rahmatuka fi sama, kamar yadda rahamaka take a cikin sama ya Allah, ija'al rahmataka fil ard ya Allah ka sanya rahamanka a cikin ƙasa. kamar yadda sama akwai rahama to kasa ma Allah muna roƙonka ka sabko da rahamanka ikfir lana hubana Allah subhanahu wataala ka gafarta mana zunubin mu wa khatayana da kuma kurakuran mu anta rabbut tayyibin Allah kai ne ubangijin mutanen kirki tsarkakakku wa'inda suke masu aiki na kwarai haka ne ko anzil rahmatan min rahmatik ya Allah ka saukar da rahama daga cikin rahmominka wa shifa'an min shifa'ik da kuma waraka daga cikin warakarka ala hadha alwaj'i akan wannan cuta ko ko akan wannan rashin lafiya Allah ya mana jagora a ga wannan hadisi dai yana tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wataala yana sama ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kuma Allah ya sifantu da yin gafara da kuma sauran abubuwan da hadisi ya bayyana Allah subhanahu wataala ya datar da mu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin manzo tsira da mace Allah sabbata gare shi da yake cewa ala ta'manuni ashe ba za ku amince mani ba ba za ku lamance mani ba ba za ku yadda da ni ba wa ana aminun wa ana aminu man fi sama ni ne fa amintaccen wanda yake cikin sama bana ni fa Allah ya amince mani to ku ba za ku amince mani ba kaga wannan yana dauke da darasi mai yawa ma'ana Allah subhanahu wataala ya jagorantar da manzon Allah gare mu ya zame mu na shagora ashe za mu ji shakku game da maganar da ya faɗa ashe abin da manzo Allah yake faɗa muna da shakku a kansa ba za mu amince ba to ma ba ku san kowaye ba manzo Allah yana bayyana cewa shi amintaccen Allah ne inda Allah ya amince da shi ya bashi wahayi to kuma ku amince da shi ku karbi sakon Allah a gurinsa hadisin yana nuna mana cewa Allah subhanahu wataala yana cikin sama kamar yadda manzo Allah ya bayyana وقوله صلى الله عليه وسلم da fatan manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa wal arshu fawqa zalik al arshi tana saman wannan ana tana saman hakan wallahu fawqa arshihi shi kuma Allah yana sama al arshin sa wa huwa ya'lamu ma antum alayhi kuma duk da haka ya san abu da kuke akan sa ana ku kuna nan duniya muna nan zaune cikin masallaci Allah yana sama a sama al'arshinsa kuma ya san abubuwan da suke tafiya. Idan kana da matsayi wani abu sai an je an kawo ma labari, ce ma an yi kaza wani guri wani kaza an yi guri, akwai gurin da ma kana nan kana ta sauraron ka ji labari bai saurin zuwa ba, shi Allah ba haka yake ba. Lokacin da wani abu zai faru kafin ya faru ya sani kuma sadda yake faruwa yana gani yana sani. kaga wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa ubangijinmu yana kan al'arshi yana kan garansa na mulki kasancewa wacce ta dace da shi yadda da haka wajibi ne imani da haka dole ne ba wani tawili fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariya da fadin da manzo tsira da manta Allah su tabbata a gare shi yayin wata baiwa ya ce da ita aina Allah ina ne Allah yake ƙalat fi sama'i sai ta ce cikin sama ƙaliban zala ya ce da ita man ana to ni waye ƙala ya ce an ta rasulullah kai manzon Allah ne ƙala sai manzon Allah ya ce a tiƙaha fa innaha mu'mina ka ‘yanta ta wannan lalle mumina ce ma'ana mai imani ce to kaga a wannan hadithi manzo sallallahu alaihi wasallama yana fassara mana aqidar ahlus sunna duk wanda yake da wannan aqida yana da aqidar da manzo Allah ya yi ma sun yi yadda da ita wani ne yake da baiwa wani abu ya shiga tsakaninsu har dai abu ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi mata tambaye ya ce ke ina Allah yake ta ce Allah yana sama to ni waye kai manzo Allah ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mu'mina ce ayanta ta cancanta a maida ta ya ba baiwa ba saboda mi yaddanta da cewa Allah yana sama kun gane ku idan mutum ya ce Allah yana ko'ina to ya yana da aƙida ta kafirai kafirci ne wannan kamar ya rarraba Allah Allah yana sama ko da zatinsa haka yake wajibi ga mu'mini ya yadda da haka amma Allah yana ko'ina da iliminsa kuma din kamuna misali farin wata wata dai gashi guda nawa akwai duniya kun yadda guda ne dan dare ya yi wata ya kai sha biyar ni da anna in ni daga wata ido me nake gani to wancan gari in ka duwa kai me kake gani wanda yake wancan gari ha a haka ne to wata nawa ne dan me muka yadda dai ne bayan kowa ya gan shi a wani gari kuma a kowane gari akwai shi eh bari mu ƙara wata tambaya don ya hito don ka gane cewa hauka ce ma mutum ya ce ma Allah yana ko'ina ƙarya ce Allah yana sama da zatinsa yana ko'ina da iliminsa da ganinsa amma Allah bai zama ko'ina ba yana tare da wannan yana tare da wannan ai ƙarya ne in sahiya ta yi ƙwarya rana ta hito da Allah rana zeron rana guda nawa ne guda ɗaya ne ko ni da nake nan garin mu ina ganin shi kai ma da kake garin ku kana ganin shi wanda duk yake ko ina yana ganin shi da sai mu cin ranar nan ba guda ta ba tana ko ina ko ko rana ba ko ina take ba in sahiya ta yi sha biyu na rana ina ne babu ranar a cikin Nijar mu ɗauka a Nijar kaf sha biyu dai na rana ina ne babu rana ko ina akwai ta ko to guda nawa ce amma ko ina ana ganin ta ko ba a ganin ta kuma an yadda guda ce ko to kuma sai shi Allah ne za a ce ko ina akwai shi ya kaga dan nan zaka gane a hankalci ba aya ba ba hadisi ba babu hankali ka ce Allah yana ko ina a ƙarya ne Allah yana sama da zatinsa kasancewa wadda ta dace da shi yana ko ina da iliminsa na'am alaikun salam eh ba aqida bace ta ahlus sunna sai mu bar ta haka ya kuma ƙaryata maganar manzon Allah to in sai a mai hukunci na eh masu eh Allah ya wani jagora ƙarya ce wanda ya kowa fahimtar Allah shi ya faɗi inda Allah yake shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi kowa sani Allah wannan ko ka yadda ko ka yadda amma shi ne ya ce Allah yana sama hadisi na ɗaya ya ce ba za ku amince min ba bayan wanda yake sama ya amince min wa sama Allah yake nuhi in ma kace wanda yake sama ba ayar nuhin Allah bane to ga hadisi na biyu da manzo sallallahu alaihi wasallam tambaye wannan baiwa ina Allah yake kowa da yanzu ne babu gargada ke ina Allah yake sai tace Allah yana sama to kana nufin kuma wani Allah ka nufi ba Allah da muke bauta ba yana sama kina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kasancewar Allah a sama sai kai kake ganin ba haka abin yake ba to kai ne baka gane ba in baka ɗauki fahimtar manzon Allah ba to kai ne kan bata sai a aje taka a rikitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi yasa ake son mutum ya karanci aqida saboda aqidun nan suna da rikici da yawa dole ka san kan wace aqida kake ai wanga abubuwa da muke korewa akwai masu tabbatar da su haka ne ko ba haka bane to abinda mu muka kira akan su duk wanda zai zo da wata aƙida sabanin wannan ka fahimci ba tare kuke ba kai a matsayin ka na ahlus sunna ga aqidar ka ke da kake akai in yazo yace yana da take a ranka dade je can ka dauki fahimta ka ni fahimta ta Allah yana sama na yadda da haka manzo Allah ya faɗa shi duk yadda zai fassara ya rage nashi kuma tun jiya na ƙara ja mana kunewa kullum ma zan ta maimaita wannan kada ka sa a ranka cewa su masu irin wannan aƙidu za su yadda su bar tasu aƙida su kama ta sai dai wanda Allah ya so saboda ba zai yi ba inda manzo Allah ya ce al'umma ta kasu kashi saba'in da ɗaya wasu al'umma kashi saba'in da biyu wannan kuma za ta kasu kashi saba'in da uku a taƙaice kenan to bai yiwuwa kai ka kana ahada sunna wannan yana da aƙida saɓanin taka ku zama ɗaya bai sai dai ka sa mai ido amma dai mutum mutuwa ta zo bai ci bai mutuwa an haɗu a lahira a bambanci to yanzu dai hukuncin da za a yi musu kasan ‘yan ka zo ana magana musulunci akwai mutanen da aikin su guda amma ba hukuncin su guda ba wani za ka ga abin da yake aikatawa kafirci ne amma akwai uzurin da za a yi masa ba za a kafarta shi ba ce sa hukuncin masu wannan ya bambanta ne da halayen da suke da matakin da suke ciki kenan akwai waɗanda matsayinsu ya kai sun kafarta wasu kuma matsayinsu ya kai ana ba su uzuri mataki-mataki dai ba mu kai wannan matsayi wacce kuna ne yanzu muna son mu fahimci aqidar mu ta ahlus sunna cewa ka yadda da abun da manzo ya siffanta Allah da shi ba tare da kamantawa ba ko misaltawa ko abin da ya kama da wannan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake ce afdalul imani imani mahi falala mafi daraja an ta'lama anna Allah ma'aka haythu ma kunta kasance Allah yana tare da kai da inda kake dan ka akawo ma shubha wani yace to ai kun ce Allah bai tare da kowa ko ina to yanzu ai gashi Allah ya ce yana tare da kai da inda kake kenan Allah yana tare da ni yana tare da wancan yana tare da wancan to me yake nuhi ana nuhi da gangan jiki ne ko kuma ana nuhi da ilimin sa da kasancewarsa sai shi a'a Allah dai yana tare da kai dan manzo Allah ya faɗi haka sai ka ce mai to ni ma ga tambaya idan rana idan dare yayi wani wata ya haska ni inda nake wata na tare da ni da haskensa ko bai tare da ni da haskensa ba kuma na amsa ba kai ko ka koma can watan na tare da kai da haskensa ko ba tare da kai da haskenka wancan fa to wata nawa ne a an gane misali ko kenan duk kowa su ko ina Allah yana tare da ku da iliminsa da kasancewarsa na masani mai gani abu da kuke aikata amma shi yana sama yana tare da ku da kulawarsa da iliminsa amma ba ya rarrabu ba shi shiga wannan shi shiga wannan kinan Allah ba guda bane ga masu irin wannan aqida kinan nan da anka ce ma'iyya ba na nuhin ma'iyya zatiya ba ilmiya wa basariya wa gairi da Allah yana tare da ku a ilmance da ganinsa da abin da ya kama da wannan wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da fadin sa manzo tsira da mutane su tabbata gare shi yake cewa idza qama ahadukum ila salati in dayan ku ya tashi zai sallah fa inna allaha qibala qibala wajhihi to ubangiji yana bangaren huskarsa Allah yana huskanto shi fala yabsuqanna qibala wajhihi kada yayi tofi ko yayi kaki ya zubda a gabansa wala an yaminihi kuma kada ya yi kaki ko ya yi tofi ya zuba a damansa walakin an yi sarihi sai dai in ta kama zai yi tofi zai yi kaki ya zubda to ya kasance a ɓangarensa na hagu au ta hata ƙadamihi ko ya yi tofi ƙasan diddigensa mana ya yi tofi ya sa ƙafansa ya turbuɗe kana sallah kaji yawo sun taho ma ko majina ta taho ma kana iya zubdawa amma ba a gaba gare ka ba ba a damanka ba sai dai a menene a hagunka ko ƙarƙashin ƙafanka me yasa baka zubda a gabanka saboda ubangiji yana ganawa da kai kana gana da ubangiji dama mista baka zubda saboda tashrifan lil jihad dan darajar bangaren da dama da ɗaukaka da Allah ya bata ana tare da mu Allah yana muƙabalanta bayan da suke yin sallah da zatinsa a'a da iliminsa da kasancewarsa mai ba da tsaro da gani nasa amma shi a zatinsa yana sama daga wani hadidi yana ƙara tabbatar mana da cewa in ana sallah ana ya zub da yawo ko ba haka bane yanzu a nan masallacin ana sallah an yi sau majina ta zo maka kana iya zubda ta ko ba ka zubda ta eh eh to sunna ne ka saba mu suna in ka zuba na ya ce ana diba zamani ko na ci gaba eh na to kun dai jiya dai ko almuhim dai ya danganta da irin masallaci in ka je masallacin kauye ka san masu kauyen suna yin yin wannan abin sai kai in ba su yi kai ka ja maka kawada amma zuwan ga masallaci haka mun gyara shi sai a tashi sallah sai kai muna toyi saboda Allah muna kyale ka a wata rana wani ya zo an kyara masallaci tsaffa da ya zo sai shige da takalmi zai sallah Allah ya ɗauko shi sun kai sama sun kai yadda shi ina ana duba yanayi duk abin da kasan zai kawo matsala a cikin al'umma a bar shi addinin musulunci ba addinin rigima ba ne ba addinin matsala ba ne an fahimta wasa idan kuma akwai wurin da za ka bizne masallacin ku ƙasa ce babu shawara kana ya kai in kayi dai ba ja kasa ba musulun amma ana yin hukunci da al'ada mu dai a al'adanmu za ga mutane suna kyamayya haka ko ba haka ba ne eh da kenan kada kai musu haka nan amma dai a zahirin abin dai suna ta tabbatar da wani wale da mu inda Allah na ina ne mu wa alaikum salam a bai ba a ca tuffuf malamin fiqh sun ce wannan yana bata sallah saboda kamar yin magana ne duk abin da zaka yi fidda a baki ya zama ana iya rubuta shi to ya dauki ma'anar magana sai dai kai haka ka cire shi ko kai abin da ya kama da wani ina muke ne wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah tsira da mun tara sun tawata gare shi yace Allahumma rabbas samawati sab'i ya Allah ubangijin sammai bakwai wal'arbi kuma Ubangijin ƙasai bakwai, rabban al'arshin azim kuma Ubangijin al'arshi mai girma, rabban ya Ubangijinmu, rabba kulli shai kuma Ubangijin komai da kowa. Falik alhab wanda yake tsaga ƙwaya, wannawa da kuma a ce dabinu. ɗan ce alhab kamar ƙwaya ƙanana abinda ya kama da dawa gero masara da ire-irensu to in an shuka su lokacin ruwa ya yi su hito wake tsiro da su to shi ne duk wani ƙwayan da yake da irin wannan nau'i Allah ke fito da shi wannawa da kuma a ce ƙwara irin ta dabino in ka fasa dabino kacci ba akwai ɗan ciki ba ana ce da shi nawa kamar adowa ta ganin adowa shi ma yana da tauri ko ba haka ba ne da ire-irensu da mai taurin da mara taurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tsiro da su su zama itatuwa a yi amfani da su munazzilat taura ya Allah wanda ya sauko da littafin at-taura wal injil da injila wal furqani da mai raba ƙarya da gaskiya shine alqur'ani a'udhu bika min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha Allah ina roƙonka ka kare ni daga haka ne ko daga sharrin kowace dabba anta akhidhun bi nasiyatiha kai ne kake rike da makwarkwadarta shine madiga goshi an gane ko antal awwalu ya Allah kai ne na farko falaysa qablaka shay kafin ka Allah ba wani abu kaka dauka kafin Allah akwai a kafin ba komai akwai Allah shi Allah bai da farawa baka ce ya fara lokaci kaza ne zamani kaza ya fara a wa anta al-akhiru Allah kai ne na ƙarshe laysa ba'daka shay babu kowa a bayanka ba ana nuhin Allah zai zo ƙarshe ba in kowa ya tsaye abinda ake nuhi ita duniyar za ta yi zamani ta ƙare gaba ɗaya kuma ya zama duk abin da Allah ya yi a duniya ya tahi ya ƙare Allah yana nan kaga wannan kada ya ishe ka wa'azi wa anta zahiru laysa fawqaka shay Allah kai ne kake a fili ba wani abu saman ka nace az-zahiru abin da yake mabayyani shi Allah a saman bakwai inda saman bakwai ta ƙare Allah ba yana al'arshinsa ba a sama, to shi da ya daidaita akan al'arshinsa daidaituwa da ta dace da shi to a sama Allah babu rumfa. Kuma, kai tunanin to, kilo nawa na aka kai aka yi kaza wannan ba a sakawa. Kai imani Allah yana sama kuma sama Allah babu komai, ka tsaya nan. wa'anta albatinu falaisa dunaka shay ya Allah kai ne na boye kasan ka babu komai abinda ake nufi yanzu nan ba muna sama ta kasa ta daya bane in ka je kasa ta bakwai kasan da Allah ya ce yayi suna nan ko sun kare eh to kasan kasa ta bakwai waye a can nan ba mu misali ko to yi da kasan saman bakwai saman ta Allah ne babu wani abu kasan saman shi haka ma kasan bakwai da ta kare to abinda a kasa Allah ne da ikonsa babu kuma wani abu da ya kai can bakin shi Allah subhanahu wataala ya ce sai manzo yake cewa ibti anni daina ya Allah ka biya min bashin da yake bi na jama'a ku ce amin wagnini min alfaqri Allah ka kare ni daga daga talauci ku ce amin to masha Allah an gane misali ko kuma kun shiga ciki ba kun ce amin ba annabi Musa lokacin da yaje yana yin addu'a annabi Haruna me yake cewa da aka kare sai Allah ya ce ku biyu an karba muku kenan mutum karanta addu'a kace amin to duk kun shiga Allah ka biya muna bashin da ake bin mu Allah ka raba mu da talauci kullu yana gaya muna wannan mu yi roƙin Allah da gaske Allah ya raba mu da talauci na rantse muku da girman Allah tun da talauci bai da kyau bale a yanzu a wanga zamani in ka zama talaka wannan duniya ya ci ya shahe ka sai hankuri dai dole ma wallahi babu dadi muna roƙon Allah ya raba mu da talauci talaka bai magana guda ma ka isa ka yi magana guda ma za ka yi ma ita na idan baya na Allah da za ka yi a tambaya mai kyau nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa antal batin ku ba haka bane Allah kai ne kasa laysa menene laysa dunaka shay babu komai a karkashin ka yanzu a wannan hadisi idan mutun ya kalli duniya irin yadda mutun ke kallon duniya ba haka Allah yake kallon ta kai yanzu duniya kana kallon ta kana saman ta ne tana kasa da kai ko to shi Allah da yake sama da zatinsa a tau fahimta bai wuce ya yi ma sama bakwai da ƙasa bakwai kallon kasancewa su a gefen hannunsa yanzu wanga yana da sama ko? yana da ƙasa ko bai da yanzu ƙasar shi tana kan hannu waye eh? eh to da sama shi da ƙasar shi dun nina ka fahimta hausa na kenan da haka mu yadda muke fahimtar duniya duniya a gurin Allah ba komai bace a komai bata kai ba saman bakwai da ƙasan bakwai fa duka Allah zai jimke su ne sammai da a ranar kiyama sammai a hannu ne guda suke ƙasai a hannu guda ne suke to abin da ne rike haka ni na ƙare eh suna da ƙasa a wuri na ni suna da sama a wuri na ni ba su da Allah ya wani jagora na ne muke wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo tsira da amtala sun tabbata gare shi lamma rafa ashabuhu aswatahum bizikri lokacin da sahabbansa suka daga saucin suna zikiri suna ambaton Allah manzo Allah ya ce da su ayyuhan nas ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku sawqa ma kawunanku fa innakum la tad'una asam ai ba kurma kuke kira ba wala ga'ib kuma wanda kuke kira ba wanda ba shi nan bane Allah yana nan tare da ku da ilimin sa innama tad'una sami'an qariba ku sani dai kuna roƙon wanda yana ji ne kuma yana kusa innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum wannan da kuke roƙo kuna addu'a ya fi kusa zuwa ga ɗayanku min unuqira hiratihi fiye da wayan dabbarsa da yake hawa in kana saman ragumi wanda ya san ragumi ya sani za ka jayo shi kaga kanshi har ya zo inda ƙawarka kana zaune tsaba kusanci to yadda za ka jayo dabban kaga tana kusa da kai to Allah ya fi ta kusa da kai sadda kake roƙon shi wani hadithi me yake nuna muna kusantuwar Allah zuwa ga bayansa kusantuwa wadda ta dace da shi Allah subhanahu wataala yaya haka yake a'a ba naka bane za ka yi imani da haka saboda haka manzo Allah ya faɗa wannan shine aqidar na ahlus sunna وقوله صلى الله عليه وسلم da faɗin manzo tsira da aminci Allah sabbata gare shi yake cewa innakum satarawna rabbakum ku dai za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama kama tarawna alqamara kamar yadda kuke kallon farin wata lailatul badri a daren badar ma'ana sadda yake dan sha uku sha hudu sha biyar shine daren lailatul badar dannan wata bai boyuwa hasken shi yana ko'ina to za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke kallon wata in ya cika ƙwaryarsa la to da muna fi ru'yati ba za ku yi turan juna ba wajen kallonsa an gane misali ko yanzu nan muna zamne ai muna kallon junanmu ko yanzu nan da kuke kallo na wani na zai cewa na matsami a kalma ne haka ko to haka na ranar alkiyama kowa zai kalli Allah babu ta ba magana turan juna kamar da in kuna kwance ana kallon wata babu wani zai ce aka tare ni haka za ku ga ubangiji zai bayyana bayyana wadda ta dace da shi fa in istata'tum alla tuqlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu idan za ku samu dama kada a rinjaye ku yi sallah kafin fitowar rana ko kuma ku yi sallah kafin faduwar rana to ku yi kokari ku aikata ana kamar yana dai jan kunne ne akan mai da hankali akan salloli a yi su akan lokaci ga ya kurci mutu abin da za mu fitar da shi a cikin wannan hadisi hadisi yana karantar da mu cewa za a ga ubangiji ranar alkiyama gani wanda ya dace da shi ila misali hadin ahadith zuwa ga dai misalan irin wa'annan hadisai التي تخبر التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه وإن دمن زال كبار الأباري كما دعوا بنجنسا بما أكنكم عن ربه game da Ubangijinsa bi ma yukhbiru bihi game da abin da yake bada labari da shi. Fa innal firqatan najiya lalle bangaren da yake shine zai kubuta a ranar alkiyama سني أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك سنة إيماني لك أنت فرقة الناجية أنا في أهل السنة والجماعة سو أهل السنة والجماعة سنة إيماني لك كمامي duk ayoyi da suka zo suka ambaci sunaye na Allah sukan yi imani su mika wuya kamar yadda manzo Allah ya fassara duka hadisai ingantattu da suka zo suna bayani akan sunayen Allah da kamanninsa suna yi imani da su ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yu'minuna bidhalika suna yi imani da haka kama yu'minuna bima akhbara Allah bihi fi kitabihi kamar yadda suke yin imani da abinda Allah ya bada labarin sa a cikin littafinsa min ghairi tahrifin ba tare da tahrifi ba abin da ake ce ma tahrifi shine tagayyurul kalam aw ma'anahu an wajhihi al-asliya shine ka canza magana ko zance daga asalin yadda yake misali Allahu samiun Allah mai ji ne sai ka ce Allah yana ji ji ba ji ba ko gani ba gani ba ko kaza ba kaza ba to wannan sai a ce kai menene kai tahrifi ba a yin wannan kawai Allah ya ce yana ji yana ji wani irin ji wanda ya dace da shi sai ka bari haka shine aqida ta ahlus sunna wala ta'tilin ba tare da ta'tili ba menene ake cewa ta'tili shine inkaru sifatillah kulli aw juz'i kai musun sifa ta Allah gaba ɗaya ko kuma wasu daga ciki aksa akwai masu aqidar cewa Allah yana da wasu sifofi bai da wasu akwai wanda ba su yi dama Allah na da sifa ko guda ba to kaga wannan sai a ce mutum yayi menene yayi ta'dili wa min ghairi takyifin ba tare da yin takyifi ba shine a rinka kamanta Allah da kasancewarsa mana Allah ai yayi kama da kaza ne ina ganin fari ne ko ja ne ko kaza ne Allah ba ya mai wannan wala tamthilin ko kuma tamthil kamanta shi da halittu daga cikin halittunsa ba a yin wannan Allah subhanahu wata'ala ya muna jagora mun gama fasali na uku yau za mu je fasali na hudu insha Allah bismillahir rahmanir rahim al-faslur rabi' fasli na hudu wasatiyatu ahli sunnati tsakaituwan ahli sunna wal jama'a ahli sunna wal jama'a bayna firqil umma a tsakanin firqoqi na na al'umma ma'ana a cikin wannan zamani muna da ƙungiyoyi daban-daban masu suna daban-daban amma masu suna ahalus suna wal jama'a guda ne ɗauki misali guda ɗaya ba a cikin wannan al'umma ta manzo Allah akwai ƙungiyar da take da sunan jahamiyya akwai mu'tazila akwai asha'ira akwai murji'a akwai jabariyya akwai rafida da abin da ya kama da wannan sannan akwai ahlus sunna wal jama'a kaga sunaye daban-daban ko to waɗanda suke tsaka-tsaki sune ahlus sunna wal jama'a jama'a zai zo ya tabbatar da dalilan kasancewar su matsakaita kuma me tsayuwa akan abin da suka tsayu shi kadai zai sa mutum ya tsira ranar lahira mala yake cewa bal a yadda lamarin yake umul wasatu fi firqil umma su ahlus sunna wal jamaa sune tsaka-tsaki a cikin al ma'ana a cikin kungiyoyin da suke cikin wannan al'umma kama anna al ummata hiya al wasatu fil umam kamar yadda wannan al'umma ta manzo Allah ita ce take tsaka-tsaki mafi adalci a cikin saura al'ummomi. Kazalika ja'alna kuma ummatan wasatan litakunu shuhada a nas. Kamar haka ne muka sanya ku zama al'umma mafi adalci. To, yadda al'umma manzo Allah a cikin al'ummomin da suka gabata su ne mafi adalci? To, haka ma firkatun najiya, haka ma ahalus suna wal jama'a su ne mafi dacewa daga sauran ƙungiyoyi da ke da sunaye mabambanta ina fata an fahimce ni fahim wasu ɗin fi babu sifatilla subhanahu wata'ala su sun tsakaitu sun yi adalci a babin siffofin Allah subhanahu wata'ala baina ahli ta'dil sun bambantu da ahli ta'dil kun gane wanda ake cewa ahli ta'dil sune mu'tazila su mu'tazila ينكرون صفات الرب وأسمائه kulli au juz'i a sauran bangarorin su su ne an ka ce ma ahlut ta'dili su ne mutanen da ba su yadda ma Allah na da sunaye ba ba su yadda Allah yana da sifofi ba ko kuma a cikin su akwai wanda sun yadda Allah na da sunaye amma ba su yadda Allah na da sifofi ba ko kuma akwai wanda suka sun yadda Allah yana da sunaye amma yana da sifofi guda bakwai kamar da muka bayyana a baya wayannan sune ahlut ta'dil sune al-mu'attila al-mu'attila kenan shine ahlut ta'dil al-jahmiyya kamar jahmiyya kenan su jahmiyya masu aqidar jahmiyyanci suna kore sunayen Allah gaba daya kun gane ko da kuma sunayen Allah ya taqiduna anna Allah subhanahu wata'ala laysa lahu sifat laysa lahu sifatun haqiqiyya su aqida su sun yadda cewa Allah bai da sifofi na haqiqa yan ce Allah yana da ilimi to ba ilimi na haqiqa ba yan ce Allah yana ji ba ji na haqiqa ba su bu shaida da wannan su ku ahlus sunna Allah na ji eh yana ji wani irin jiji na hakika wanda ya dace da shi wanda ya dace da shi Allah na gani eh ganin da ya dace da shi to su jahmiya ba su yadda da wannan ba su dai abin da suka yadda da shi suna sifanta Allah madaukin sarki cewa akwai Allah mutlaqan sun yadda akwai Allah amma ka a ce Allah yana ji ka a ce Allah yana gani ka a ce Allah kaza a su kawai shine to ne ya saba ma aqida ta daidai dan ba akan ta manzon Allah yake ba wa ahli tamthili kuma su ahli sunna sun bambanta da ahli tamthil sune al-mushabbiha su ake ce da su al-mushabbiha su wane ne al-mushabbiha humul ladina yushabbihuna Allah bi khalqihi sune suke kamanta Allah da halittunsa ya taqiduna bi anna sifati Allah ka sifati al-makhluqin su sun yadda sifofin Allah kamar irin na mutane ne sune karamiya su aqida su Allah na ji yana gani kamar yadda mutum yake ji yake gani a gurinsu su suna kamanta Allah da halittunsa wannan kuma fita ne daga tafarkin ahlus sunna wal jamaa su ahlus sunna wal jamaa sun yadda Allah yana ji yana gani amma ba irin namu ba gani wanda ya dace da shi ji wanda ya dace da shi shikenan wahum wasatun fi babi af'alillah su ahlus sunna sun yi adalci suna tsaka tsaki tsakanin ayyukan da Allah yake yi bainal qadariyyah wal jabariyya su sun bambanta tsakanin qadariyya da menene da jabariyya su qadariyya da sun bambanta sun bayyana ne a lokacin Umar bin Abdul Aziz a cikin mulkin sai daula daula amawiyya ƙarshe-ƙarshen shi umar abdulaziz aƙidarsu la ya alamullahu shai'a illa ba da hukuwe su a aƙidarsu allah bai san abu ba sai bayan ya faru in kan mutu allah bai san za ka mutu ran nan ba sai dai da kan mutu sannan na ya sani in kana ta yi kan faɗi allah bai san da ba za ka faɗi ba sai da kan faɗi ana tada muku innal ahdatha bi mashi'atil bashar wa laysat bi mashi'atillah kamar abubuwan da ke faruwa ba da ba da son Allah suke faruwa ba sai da son mutum yanzu kana zamne in kwana ya dauke ka kai ne ka so kai kwana ba Allah ne ya sa kai kwana ba shi ma bai san za ka yi kwana ba sai da kai kwana ne ya sani in ka ji yunwa shi ma Allah bai san za ka je yunwa ba sai da ka je yunwa ne ya san ka je yunwa aƙidar ɗan ƙadariya su suke da wani aƙida sun kama ai da manufa sata ma in mutum ya yi Allah bai san zai sata ba sai da ya sata ne Allah ya sani su ala suna ba haka ba ne ahli sunna sun yi imani da duk abin da zai faru kafin ya faru Allah ya sani kuma Allah ya san faruwarsa su kuma bambancin su jabariya su jabariya aqidarsu su ne innal abda majburun ala af'alihi la mashi'ata lahu ku gane ha su kadariya kishiyoyin jabariya ne su a aqidar yan kadariya duk abin da kai kai na kaso kai shi in kai sata aka kama ka to kakkace Allah ne ya kaddara a kai na kai miya kai da kishiyar su jabariya su kuma jabariya duk abin da bawa ya Allah na ya so shi Allah na tilasta masa shi in mutum ya yi sata aka ce ya yi sata sai ce a ba shi ba Allah na ya sa shi in ka ƙi sallah aka ce don mi ba kai sallah sai ce inda Allah ya so in yi sallah da ya sani na yi Allah na abba so in yi sallah ba kuna auna bambancin su ko in ka zo makaranta Allah na ya so ka zo a gurin jabariya su kuma a gurin kadariya a in ka zo makaranta ba Allah na ya so ka zo ba kai na kai niyya ka zaka shi Allah ma bai san zaka zo ba sai da ya zo ka zo ne ya san ka zaka akwai wanda da yawa akan wani aƙida suka mutu to ahli sunna a a duk abin da ka faru da yadda Allah ne kuma Allah ya sani kafin abin ya kasance Allah ya sani sannan akwai abubuwan da suke shari'iyya kauniya ne ma'ana akwai abubuwan da Allah subhanahu wataala ya shar'anta ya nuna kaza ba kyau kaza yana da kyau in kai mai kyau ka sani in kai mara kyau ka sani wa ghairihim wa fi babu wa wayidillahi bainal murji'ati wal wa'idiyya haka kuma babi na wa'id an kashe a wa'id alkawarin da Allah ya na azaba ga wanda suka saba masa su ahli suna suna tsayawa ne inda Allah ya tsaye da su sabanin murji'a da kuma alwa'idiyya an gane ko su murji'a su ne wanda suke da aqidar at-tasdiq bil qalb ma'ana al-iman huwa mujarradul qawl da zaran kacce na yi imani da Allah to shi kenan la ta durul ma'asiyatu ba adal iman dullahin da za ka yi kai su a gurin a gurin murji'a ba a lissafa aiki daga cikin gabbai na imani kasa a gurin aƙida ahlus sunna al-imanu qawlun باللسان واعتقاد اعتقاد بالقلب كو وقول باللسان وعمل بالجوارح shine a gonan ahlus sunna in kace ka yadda da Allah to dole sai ka hodi an jiya inda kaga fir'auna ai ya yadda da Allah amma da bai faɗa ba bai yi ba idan ka duba mushrikai suna ya aiki na kware dan suna raya kaba amma Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallah zuwa ƙarshe amma ba su faɗa ba kuma sun san manzo Allah gaskiya ne da ba su faɗa ba wannan bai musu amfani ba yana aqida ahlus sunna kai imani da zuciya ka faɗi a jaka amshi imani to kai aiki ka ce ka imani da Allah baka sallah baka azumi yayin wanda kace ai imani ga zuciya na shi a gurin ahlus sunna bayan imani ya ga zuciya to dole aiki ya bayyana a gabbai to su a gurin murji'a la tadurul ma'asiyatu ba'da al-iman in ka imani ko ka sabo bai cutar da kai su a gurin su aiki baya daga cikin imani inda ka imani ka sha giya kai sata kai church kai duk abin da zaka yi ba dai ka imani ba kai musulmi ne kai mumini ne kina aqida su al-iman la yazid wa la yanqus sabana ahlus sunna su ahlus sunna a gurin su al-iman yanqus bi ziyadati a'mal khair yazid bi ziyadati a'mal khair wa yanqus bi nuqsaniha a gurin ahlus sunna imaninka zai karu gwargwaron yadda ayyukan kana alkhairi suke karuwa kuma imaninka zai rage gwargwaron yadda kake aikata ayyukan sa eh ai muna nan tai akwai Sheikh Albani da ya zo a sharhin tamamul minna ya yi bayani sosai ya yi raddi ma 'ya'yan misira su sai ka ga mutum ya aske gemu ɗalɗalɗal bai da gemu in kai mai magana sai ce ai imani ba ga gemu yake ba indahum al'imani la ya hatammu bi zahirati shakaliya a imani ba sai ka bar gemu bane ka yi to a'a ai duk yadda kai dai imani ai zuciya yake albani ce a ƙarya kuke yi al'imani hatammu bi zahirati shakaliya imani yana da akari da fita ta musulunci in ka ce kai ahlus sunna ne ina gemun ka ka aske gemu ka ce muna ake ahlus sunna ne imani ga zuciya ne mu ba mu yadda da wannan ba a ƙarya ne ka ce ahlus sunna ne ka zo kana wasu abubuwa wanda aikin ka bai fassara wannan aiki ba wannan babu babu shi aikin ka a gani ya fassara abin da yake cikin zuciyarka sai hakuri ka san masu wannan aqida aqida ce ta murji'a akwai su fa har yanzu sai ga mutum wai dan iska na yana iskanci in kai ma sai ce ai da ga hora imani ga zuciya na shi kariya kake yi ba alisu da kaji mutum yana shedanci yana ta imani ga zuciya shike kaka wahala kanka ba ba alisu na bane kawai ka gano shi ka gano shi wani na shi ba murji'e ne ai sai sa ake samun musan wa'annan da mutum yayi da sai ce ah wani shi ba kaza ne ba atai amma za ka gane mutum alisu na ne da ya yi imani sai ka ga ayyukansa na masu imani ne don ga alisu na ne maka mamaki ga mutum da katon rawani babu je mai kodai in an yi magana sai ce ai ba shi da imani ba haba haba haba ya hankuri da Allah mala manzo Allah ya warge mu kai ka aske kuma ka ce da shi kake koyi kun gane misali ba walwa'idiyya da kuma wa'idiyya alwa'idiyya su ne wa'inga masu aƙidar hawarijanci hawarijawa da mu'tazilawa kun gane ko su a gurin su a ƙidas yajibu alallahi an yunaffidha wa'idahu ala murtakib al-kabira su dole ne Allah ya zartar da hukumarsa da duk wanda ya aikata babban laifi wanda ya zina Allah ya alƙawarin zai mai azaba to su a gurin su ko ka tuba Allah dole ne shi yi maka hukunci inda kai wannan laifi mm dole ya maka hukunci shi yasa za ka ga suna da zahi ne yanzu za ka ga in ana son a shirya 'yan ta'adda to aqidar suwa za a ba su sai a gina su akan aqidar khawarijanci aqidar ɗan wa'idiyya a ba su wannan formation sai ga sun taso suna wasu abubuwa kai hankalinka sai ya ɗau yaya mutum zai kaza a aqidar su kenan yanzu kai ahlus sunna aqidar ka ka yadda kai koyi da manzon Allah a bisa yadda ka fahimci karantarwa ta manzon Allah ko ba haka bane bai ma wahala kai wannan to su ma waɗanda aka ɗora su akan gurmadaddiyar aƙida ba su jin nauyi su yi aiki akan wannan murdaddiyar aƙida dan aƙida su kenan Allah ya kare mu akwai lokaci lokaci ya wuce to ko wanga ba kare shi zamu yau ba mu bar shi anan mu kwana gobe Allah ya kare sai mu karasa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk